بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwarmu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da makaramin jamhuriyar Nijar yau muna Laraba 20 Laraba 7 ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 29 ga watan 3223 a darasinmu na jiya muna cikin tafsirin suratun muhammad mun tsaya aya ta 15 yau insha Allah za mu yi aya ta goma sha shida kayan nan tambayoyi wannan na cewa me hukuncin haɗe miyau a cikin azumi irin daga cikin bakin shi dai miyau wai hutu haɗin jini jini to shi dai kuna abu ne a takaice abin da yake na miyau ba wani ba daban abu ba kowa ka ɗauko aka sa a ciki ba a kiran shi ci ko sha na karya azumi ala kulli halin da miyau da majina ba sa karya azumi kuran so da yawa mutum zai ta ba kan shi wahala ya ta to bakin shi bushe iya tuhu miyau iya ta tohi wai miyau iya ba ta azumi duk kai bakin magwagwaron kai bushe kayau gaskiya wannan shi shigi ne kaka ba kanka wahala miyau daman iya kai da kawo tsakanin makogwaro da baki bai babu magana bata azumi game da miyau ko na majina ta zo ta koma duk ba su bata azumi gaskiya magana sai eh, shi kuma na hadi don ce cika sai ya yi da shi yi wani kaci da amma da- eh, Ibrahim wani kawai ta kan nan gaba a takaice sai ɗaya iya magana cewa an ce me ma'ana maganar shafa'i da wuturi shafa'i da wuturi kuma ana cewa sunan Allah ne wuturi wannan abu ne sananne annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce inna Allah wutur yubil wutur fa wuturu ya al qur'an Allah wuturi ne kuma ya san komai ayi wuturi ku yi wuturi ya kuma buta al qur'an me matsalar annabi ne ce Allah wuturi ne kuma ya san wuturi kuma ku yi wuturi in gaba kan tawala wani mutum wani abu sai wani bawan Allah yana cewa yan wa daga cikin sunayen Allah akwai sunaye wanda ko da an dangana ma wani an san matsayin abin misali nasin qur'ani yana magana mata mana wajen magana kisa yusuf al-aziz mana maka ce mun da ake ce kisa annabi ke cewa Allah ya ce annabi sallallahu innaka innaka ka ce bilmunin rafurhim bilmunin rafurhim annabi ake bilmunin rafurhim rafurhim Allah ne rahim sunan Allah ne amma ka sabbata annabi da wannan halin ga matar yusuf mai gidan yusuf ko to ibn al-aziz ibn al-aziz am ya al-aziz suna al-aziz ko amma kin ibn al-aziz Allah tabbata da suna al-aziz ka al-aziz suna Allah ne amma na ce wani al-aziz kuma amma an san Allah an san wancan daga an ce ar-rauf wani mutum ne rauf rijin rauf ko rahim ko karim an san na Allah daban na wannan daban akwai sunan Allah ko annan kana ma wannan an san dai bakin balgwadon shi ne kuma na Allah daban ne eh akwai suna Allah suna daukan wani a gaya wani amma an sama ana magana kurum an ce kai albasir mutum da gani inna lahu sami basir Allah mai jini magana wani tawari sami ne ko albasir ne wani ana cewa mutum basir ko albasir amma ko suna Allah ne kiran ba duka suna bane ba aka ce ba wani za a ce an gana sunan Allah sunan Allah daban matsayin kai shi daban yake ko da an gana ma wani bai dauka wani ma'ana ga wani eh kenan Allah alwutur ne kuma yuhibbul wutar annabi ce kun fa auturu Allah wutiri ne iya san wutiri ku yi wutiri ya kuma mutum alkurani kenan wutiri da abu ake mara shine wutiri mara abin za ka yi shi kenan empire da ɗaya wanda dai bai dan wakurin a takaice ta kasa sallar dare ko ka yi ɗaya mai anabita ko ka yi ɗaya ko ka yi uku ko ka yi biyar ko ka yi bakwai ko ka yi tara zuwa sha ɗaya ne din dai ana min suna wutiri ba ka take mana da ko wani tarawih duka iya lokacin wutiri gaba ɗaya da abin za shi mara ta ce a cikin dare ku yi wutiri kurin in ɗaya kai hace ka wuturi in kai uku ce ka wuturi in kai biyar ka wuturi ba ta ka wuce muke shafa'i da wuturi sai kai ɗauka ma duka masallar dare shafa'i ce da wuturi haka mutane suke ɗauka alhali ba haka bane ba kana iya yin shafa'in ba ma ɗaya ba yin shafa'i yin shafa'i shafa'i in da wuturi me shafa'i abu biyu ba za a gama a yi biyu sai shafa'i to kenan na biyu biyu biyu sai ka ɗaya gaba kai ya ce duka arab suna ka wuce gaba ɗaya ya ce ya shiga ya wuturi ko duka wace duka wuturi gaba ɗaya gaba ɗaya ba wani matsala ka gaba kanka wahala kwata eh Allah wuturi ne kuma ya sa ayi wuturi subhanallah بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال عنك إما بايا مني بياني نا كاهوري غنغاريا da makomar kowane kahuri da bayanin masu imani gangariya da makomar masu imani Allah sama da masu imani nan kuma za mu ji wasu halayya daga cikin halin munafukai su kuma wanda ba sa can ba sa nan su ne munafukai shi ne alaka cewa minhum daga cikinsu wa'innan munafukai daga cikin halinsu ce man yastami'u ilayk za su zo wajenka inda kake wa'azin kake bayanin su zamna ayi komai da su hatta idza kharaju min indik sai an kare in sun mutu daga inda kake sun barka za su ka ce ƙalu ma za ƙala anifa wai ɗazi me muhammadu ke hudi salasalama nan an ce magana biyu ce yakan ɗoki cewa ba su san ba ma abin kenan sun shurara don ba su je ba da zuciya guda ta shurara sun ji da kunninsu amma ba sa gane komi a cikin maganarsu don suna magana ga masu imani sahabbai na kwarai ma za ƙala anifan naga suna magana cewa kenan ku ne abin shaka wa me azai wa me azai cewa me da zai ke cewa ka wani abin da kiriya hodi ka abin da mu shama kai ba kai ba kama babba gane me yake cewa da me yake cewa ma ban gane ma me yake cewa ayi magana ka ce wa me me yake cewa ma ko da sun gane su ka wanta hibi ba su gane komai ba na ce akwai rena abin rena al'amarin da kaskasar da lamarin wanda wannan haka inda suka kawa Musa irin ga ce fir'auna kan gane wannan mai gura gura kenan magana ce kamar ne cewa me kenan ba a san abin da ke faɗi ba gaba daya kenan me amfanin kamar akwai raina abin raina kaskanta abin ne tukaici kamar nan lokaci farko farko abin nan da ke kusan duk da kowa sani ina in ina gaggawa magana ya zama wajen hukumar gatun ta fara to ya zaka tawo bada bada yake bada bada yake me bada bada za ku ga tawo bada bada yake wanda ɗabi'a ce ta mutum ba da bada ba sun ba zaɓe ke ba zawa ce take kwarin ɗabi'a ce kenan me haka me ake ni me ake da kai kuma sun gane sare amma wai wai me me yake ta me me da zai hudi ko da wai dan kaskantar da abin ne kwarin ma za kala anifa Allah ya ce ulai nan an ce suna hudi da magana biyu akwai kaskantar ana rena shi da rena al'amarin da yake ciki kuma da cewa su musamman abin da yake cewa ba Allah dan Allah ya yi zuciya bisa ganewa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa'annan mutanen Allah ya ce sun shuraran amma Allah ya rije zuciye ta fa'inta ai kunna iya ji amma ba ya gane ba kenan fa'intar al'amarin gane abin ne Allah ya nasu sun shurara amma Allah ya rije zuciye mai imi kamar imani Allah ya ce wattabu awa'ahum sun bi san zuciya kuran ra'ayi suke ba hujja ba Allah shi ne amma wallazina hatadaw wallazina hatadaw zadahum hudan وآتاهم تقواهم
والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أما سوما سي إيمان غسكيا Allah na taimakon mai imani da ya imani yi jaddarka da gaskiya Allah ya baka wata ɗabi'a cusa ma ilhamin jin tsoron Allah da kare dokokin Allah haka Allah ke masu imanin gaskiya iya ƙara musu imani su kuma can Allah da musulunci sun kiya suke izini da gaskiya Allah sai rin zuciya gaba daya an ce babu nau'in azaba mafi tsanani ga dan adam Allah rin zuciya ka ko ayu azan ka sabo iya wani sabo Allah ya kaza ya kaza haka wazi karba ya imani ya gyara tuba ga Allah amma wanda kan rin zuciya shikenan an yi kondam an gama da shi yace su wa'annan masu imani Allah na ƙara musu shiriya akan tasu kuma ya ba su ɗabi'a ta tsoron Allah Allah sama Allah yanzu fa hal yanzurun فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرابها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
فهل ينظرون shin wai mutane da ake ta wannan wa'azi sun yi taurin kai sun kiya suna jiran wani abu ne daban bayan wannan galgadi da ake yi illa sa'ata an ta'tihum bakata in ba kiyama suke jira ba sai ta zo koram babu shiri me ya saura duk abin da yake dai na wa'azi na gargadi hikimomi na bayani a ce kaza a ce kaza duk bayani suke tsari ke fata imani Allah kawo amma sun imani ce me suke jira in ba tashin kiyama ba ta zo musu koram to tabbas amma kayan kiyama ta zo akwai mutuwa akwai ajini kenan mutum kakka rudu da ta lalata Allah ka yi kokarin gyara kayan ta ɓaci dan in ma kiyama ta zo ba kai ajarin ka zo ka kare kaga ta gama kai an gama da kai eh kiyama ka ta kare kenan Allah ya ce me suke jira in ba tashin kiyama ba ta zo musu bagatatan kwaran babu shiri ita ma wannan kiyama fa kad jaa sharatuha ai alamomin kiyama ya zo eh alamomin ta ya zo ita ta mata sata shakal kamar kiyama ta kusa da ce wata ya tsage annabi yana raye don yana cikin alamomin tashin kiyama manzon ake sallar yake cewa bu'istu ana wasa'ataka hatain yace ni da kiyama an aiko min kaman haka wannan ya tsabi doguwa wannan manuniya da doguwa ce kaman haka muke kenan ga kiyama gashi dan shine ma nabiyyu sa'a ne suna nabiyyu sa'a annabin tashin kiyama hatta sauran dukkan wani alamomi su gabata suna sanar cewa wannan annabin shine annabin tashin kiyama annabin karshe dan bayan shi babu wani annabi sai tashin kiyama kenan annabi kan shi alama ce ta tashin kiyama kuma sun ga tsagewar wata a fili karara ya bayyana domin ya daga cikin abin suka nema shi annabin Allah ne kisa ce doguwa ne watan ya tsage ya tsage a gaban kowa Allah bara musu aya kuma ya koma yanda yake ciki wasu da yawa masu kabije wasu kan imani a takaice ne tsagewar wata ya ce alamun tashin kiyama kenan me suke jira in ba kiyama ba kuma in ma kiyama ce ne fa kad jaa asharatuha alamomin ta sun zo Allah samu gani fa'anna lahun idza ja'atuhum dhikrahum to su wannan mutane ma'ana ta yaya wa'azi da ake zai amfane su bayan abin da aka gama ba su yi ba imani har kiyama ta zo ko har azaba Allah ta zo a lokacin da wani azaba wa'azi zai amfane ka ka zama wani komi ke tun da wuri ka hin taɓa ku gyara idan wani abin da ake gaya musu ba su yi imani ba har abin ya zo in ma kiyama in ma ajalin imanin bai amfani komi ba a gyara tun da wuri ka hin taɓa ci Allah ce gaba fa'alam nan Allah ya fara da maganar neman sani don muhimmancin al'amarin kalmar shahada wanda ita ce babban jigo na halitta ɗan adam bauta ma Allah kaɗe ta Allah da ibada shine ake dukkan annabawan Allah yawar ce fa'alam ka sani da cewa annahu la ilaha illallah nan ya bukata kenan ga kalmar shahada ba kurmai kurin na hudu bane kurin a ka hudu kuma ka san me ma'anarta ka san da cewa ka san me ma'anar cewa Allah shine la ilaha illahu babu wani ilaha sai Allah amma maganar ilaha daban Allahu daban hatta da Quraysh sauran kaure sun san Allahu Allahu ne su suna maganar ilaha ana iya daukar da dama kowa ya nashi ilaha kinga daban amma Allahu ɗaya ne amma ilaha kowa ya nashi wani su yi irkwai wani su yi god wani su yi joba wani su yi ubangiji wani su yi kowai da gani ina shi daban god ga suna duka wannan inda dole suna ilaha ne god ilaha ne ba Allah bane ba god ilaha ne ubangiji ilaha ne abin bauta ne duka wannan irkwai amma Allah kurin Allah yake kenan kai yanzu abin da ake nema duk wani ilaha gaba daya babu shi sai Allah duk wani abin da sa an bauta ake bauta ma daban-daban iri-iri kai ka yarda Allah shi kaɗai ne ilaha magana kenan Allahu kun Allahu kun yake Allahu yake kuna duk an bauta ka yadda cewa babu wani abin bauta na hakika da ya cancanta mai haƙin bauta sai Allahu babban aiki kenan duk in babu wannan ko me zo bai zama wa mutaka mutum bai kalmar ba tauhidi duk abin da yayi Allah ya yi abin zani sallah ce azumi ne zakka duk abin da kai in dai baka kai mutum ba tauhidi to kai ruwa ka zama kun ya tafi na ruwa bai on komi jigo ya ta tabbata shi mahimmancin sanin wata karatun tauhidi a cikin karatu abin da yake wajibi kowa ya sani ya san ya san tauhidi ya kade ta Allah da ibada ita ce idan ka samu cikas akan tauhidi to babu gyara amma duk abin da kaje lahira ko me ne laifi kaka iya shiga wuta amma azaba shekara da ka zama shekara dubu wuta ma wata ran ka hutu baka dawo ma amma in ka ji da shirkawa ha abada ne ba gyara shi muhimmancin muhimmancin karatun tauhidi a rayuwa dole mutum ya san Allah ya kaɗe ta Allah kai gama Allah da kowa ko komi to kenan ka san da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah to ba aka wasta gafir da zambik wal mu'minin kuma ka nemi kafara ta kurakuranka da kai da masu imani tunda Musa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah amma Allah mai haka da aka ce a bigi gawa da mai ji tsoro nan ke annabi tunda annabi Allah yake kira wannan ba amma dai an mai umarni neman gafara annabi kuma ce ce akalla yace a kullun iya roƙon iya neman gafara so 100 akalla an zaka zama guda zai yi rabbi gafrili wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim zama guda zai sai 100 ɗari zai annabi da neman yawan neman gawara ta Allah kuma sai san muhimmancin astighfari tana ba bawa kusantar Allah da gafarta kurakurai da janyo arziki duk wani alkhairi iya cikin astighfari kina abu ne mai muhimmancin gaske neman gafara ta Allah dare da rana shi suke kai ka nemi gafara ta ubangijinka haka neman wa masu imani saura gafara Allah wallahu ya'lam mutaqallabakum wa matawakum kuma cewa Allah ya san kai da kawo kai da kawo duk tasarfat duk inda kuke kai da kawo ku Allah ya san kowa abinda kowa ke kuma ya san makoma ta kowa mana mutuwa imam kuma ta lahira wasu ce makoma zuwa kabari an kare kai da kawo a duniya kuma ya san makoma ka ta lahira Allah ce gaba ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم نعم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة نعم فرقوا الأمر bayan annabi sallam yayi irin bayan da aike ya zo sako ya zo har ma an yi hijirar musulmi sun ci gamu sun ci gaba da gamuwa da izgili da musgunawa sun rika nema a sabakar da wani umarni ne jihadi fi sabi a je a buga ma muna kallo mun yi imanin ayi a buga ayi Allah subhanahu wata'ala bai ba su dama ba ce ku fu aidikum wa qimu salata wa tu zakata duka da aka samu ku kai ku ku ci gaba da kurin sallah ku tu aka masa dai hakurin su yi hakuri lokaci bai ba na da kan suke nema a kawo jihadi a ba su umarnin jihadi to shi Allah ce suna cewa suna nema laula nuzra suratul fa za nuzra fa za unzira suratul mukammatul wa zikra fi al-qital ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuru ilayka zarba bakashi alayhi min maut ce su suna magana da horko cewa a saukar da sura ta jihadi fi sabilillah fa idza unzilat suratun muhkamatun idan aka saukar da sura wanda take bayanin tahlilin ba wata shubha ayatin tabbatata wanda kuma zikira fi alqital aka ambaci yakin a ciki ba su suka nema ba da suna nema kawa ka to yanzu jihadin ya zo yakin ya zo a wannan halin zan wani yaki asali hatta masu imanin gaskiya suna kowar da abin jama'a da mai imanin gaskiya da mai imanin ƙarya a kayi jihadin kowa kamar yadda gaske kowa wani yake to a ciki akwai munafukai ashe waɗanda suke a baka abin bai kai zuci ba lokacin da aka sabkar da surar mai maganar jihadin fisbillah he ga su munafukai Allah ce ra'aitar da zina fi qulubihim marad yanzu ilaka yanzu magashi alaihim nawat sai ga su waɗannan wasu daga cikinsu masu cuta a zuci ke da munafukai sai ga suna ma kallo nazarin magashi a alimin al-maut kallon mutumin da ya ga mutuwa ka san ko san kallon su wanda su mamu su zuru zuru ido bai rihewa yanzu mutum ko ga wani mutum mutum ya ga danje zuru bai sori zan kawai ka ne rihe da abin yanzu zai zuru zuru idan suna ma kallon zuru zuru nan kallo ne mana kallon ban haushi kallon hannun tsoro ka suna ma suna ma mummunan kallo irin kallon wanda yake mana sumamme kenan abin ya bakanta musu ya tada musu hankali magana jihadi fi sabilillah dan asali Allah bai ci ayi ba amma abin ne ya kai yanzu Allah ya kyale su ne bayan sun zamana sun tabbata sai Allah ke cewa udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrin laqadir Allah ce an ba da uzini ga waɗanda ake zalunta dan musulmi su aka kai mahari su aka zalunta su ake gallazawa Allah ce ya ba su uzini bayan da an zalunce su kuma Allah mai iko ne akan ba ku taimakon shi mun duk da haka su yanzu ta ɓaci suka tada hankali suka zuruzu to shine Allah ya ce fa'aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf na ce fa'aula lahum kuma ibnu kasir ya fasara cewa ma'ana abin da mahi kyawu gare su maimakon zama halin munahuci da kin umbin umarnin Allah na jihadi fi sabilillah da su yi ta'a ma su yi magana kyakkyawa akan wannan umarni na Allah to suna kafa walalu kamar tahdidi ne na wannan mugun halin nasu ma magana mahi zahirin magana za mu ɗauke ta fa'alar ma'ana abin da ya kyau gare su su wani mutanen ta'atun wa ƙaunin ma'aruf su yi da'a game da umarnin Allah akan jihadi ne akan tsaron umarni ne kuma su yi kyakkyawar magana fa'iza a zaman amur kuma idan abu ya tabbata yaƙi gadangadan ya zauna yin za a yi kurin su mai ƙauya falau sadaqullah lakana khairan lahum inda zasu gaskanta umarnin Allah da yace ayin suka yi da yin gaskanta umarnin Allah da yace ayin suka yarda shi ne mai alkhairi a gare su da zama cikin halin munawuci ko da gunaguni akan magana ne Allah ya ci gaba فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم نعم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم nan magana ce don mun ka magana ta umarni akan jihadi fi sabilillah da ya zamanto matsala ga wasu suke guna-guni ko da ja baya Allah ka ce kenan idan kuka ba da baya shi idan kuka ba da baya akan wannan umarni na Allah kuka ci gaba an tufsidu fil ard kuka ci gaba da banna a saman ƙasa ta kafurci kawuce ma Allah wa tuqatti'u arhamakum kuka yanki zumuntarku wannan wani mugun aiki ne da Allah ya ambata duk cewa wasu da zama cikin malaman tafsir suna cewa fa hana asaitum an in tawallaitum ma'ana idan duk da bai na doka ana magana da masu imani idan kuka samu jagoranci nan kenan jagorantar al'umma idan kuka yi wannan maimakon kenan ku yi da'a ga Allah ku bi dokokin Allah idan ku samu jagoranci sai kuka ba da baya maimakon da'a ga Allah kuka ba da baya kuka yanke zumunta shi ne sakamakon zai biyu baya duk da shi kamar shafin kasiri na gada mutum masu ɗaukan cewa nan tun da ana magana ne a kan jihadi da ‘yan kawo cikas kan jihadi kenan idan kuka ba da baya kan wannan umarnin Allah na jihadin fi sabilillah to ga irin abin Allah ce ula'ika masu wannan halin da wannan maganganun da malamin tafsiri kowanne yake haka ne idan Allah ba ku jagorancin ku musulmin kuka saba dokar Allah kuka bin dokokin Allah haka Allah zai muku idan kuma wannan umarnin ne da Allah yayi masu ja da baya ko kin bin umarnin Allah kan jari bismillah din dai magana guda ce yanke zumunta da ma'ana saka ma Allah hadari ne ga dan adam ko wanne kin dai in wancan ma'ana kan jihadi ne in akan jagoranci aka baku ko wanne dai mummunan aiki ne yanke zumunta da banna sama kasa sakamakon wannan aikin guda biyu yanki zumunta annan saman ƙasa ula'ika lidin la'anahullah masu wannan aikin Allah ce su ne Allah tsini ma albarka duk mai ba da baya mai yanki zumunta domin yanki zumunta iya cikin babban mugun aiki domin bayan aka ce shirka da Allah tsakaninka da Allah don ba umarni da Allah ya yi a kyauta makaman uwaye ba umarni da Allah ya wajen ɓangaren zumunta a cikin aiki na bautar Allah an ce babu aiki mai gaugawa karɓo a wajen Allah kamar zumunta kuma ba aikin da Allah yake yake wa mutum ukuba kan shi tun daga duniya ga lahira kamar yanke zumunta bangaren shirka daban amma bangaren saban Allah mu za ta ruwaya za mu kanta ruwaya anan wanda ina ga cikin sayi na na sayi jami'i haka albani kura ji wata ruwaya ta inganta mai manzana ke cewa kan mas'ala ta zumunta yake cewa ma min zambin ajadar أن يؤجل الله لصاحبه عقوبته في الدنيا ما ما يدخره له في الآخرة يتي من الأترام من ذلك sai yake cewa babu wani zinihi a duniya kaf wanda Allah ke gaugawar ukuba ga mai shi tun daga duniya bayan irin tattalin ukuba da ya mai a lahira kaman qati'atar rahim kaman yake zumunta babu zinihi wanda Allah subhanahu wataala ya gaugawa ta ukuba kai shi tun daga duniya ya hara maka somin tabi kuma bayan ya ma wani tattali daban na irin ukubar da zai maka a lahira ya ce kamar zinihin yanki zumunta ya ce da yanki zumunta wani khiyanatu wal kadhib da ha'inci da ƙarya sai ta wa'in adala ta ta sawaban mai gaugawar aiki da Allah ke karɓa da suturin aiki mai gaugawar karɓo aiki a wajen Allah sadar da zumunta a yi ayyuka da ake aiki da alaci karɓa da gaugawa a baka lada kai tsaye ba kamar sadar da zumunta ba ƙaramin abu ne zumunta sai ke cewa hatta inna ahlal bait la yakunu fajratan fatanmu amwalahum wa yakthuru adaduhum idza tawasalu mun da ke cewa lamarin sadar zumunta yace zai yi wata fami wata wani gida mutanen banza ne amma ɓangaren zumunta sun kula da kyau amma a ɗabi'ar su suna da mugun aiki yake su ma alfajara fajara ce ma mutanen banza ne a wajen hausa ɗauka daban amma ɓangaren zumunta suna sadar da zumunta ce dalilin haka banza da yake cewa allah zai dukiyarsu za ta ƙaru yawan su yi albar su yi yawan fami famin ta yi albarka in dai suna sadar da zumunta za su samu yawa da dukiya da ƙarin al'umma na kira kake na duk da layin wancan bai hana shan masasar ba za ta ke ba labarin cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce idan kuna nan zan ta idan kuna san Allah ƙara muku ai ƙara muku arzikinku da kwanakinku ku sadar da zumunta wani shi ne kake na sadar da zumunta iya da wani gara masa ta musamman Allah ya ƙara maka dukiya ya ƙara maka wani tabbas kiran wa mu kula kwarai da sadar da zumunta abu alkhairi ne mai yawan gaske kuma cewa idan ka yanke tan tun daga duniya Allah bai baranka sai lahira kina ai hankali ɗan waje yawa akan samu mutane balle uwaye sukan bata zumunta dalilin ɗan matsala ƙarama cewa babanka da ko babanka sai suka bata da wata ɗan uwata ko ɗan uwan shi sai su ce mata in ka ƙara zuwa gidan wani daga yau na tsina maka albarka har suke yi wani ma zai zamanto a cikin ɗiya ne guda zai kawo irin wannan magana kuma yana bayan uwa duk idan uba ko uwa suka maka umarnin kaka bi su ba abun uba ko uwa akan saba ma Allah in wani zumunta wani abu ne Allah yake gamawa ba zaɓe ake ba Allah ya bai gama ta wannan wanka ne ba kai kaje ka so ka zaɓa Allah ya riga ya gama babanka babanka bisa iya raba ka da danginka kuma ka musu da'a kai ma Allah sai ya kama ka ku tare ka a cikin laifi uwaye ba su da haƙƙi su raba ka da ɗan uwansu a kaga babanka na ko wanshi ne uwa ɗaya ba ɗaya ko uwa ɗaya ko ba ɗaya bai iya raba ka da shi ko ya ce ka kyale shi ka kyale shi kewaye ka bashi a ɓoye don ku bata uwa ta ce kaka mata kewaye ka mata a ɓoye ka ta biya ka abu ne wa abu ne Allah ya riga ya gama shi zumunta ba sai ba zabanta ake ba a abu ne Allah ya riga ya gama kuma za Allah ya rantsuwa duk wanda yake zumunta Allah shi ma Allah ce zai kira shi duk wanda yake Allah ya rantsuwa duk wanda yake yake zumunta ni ma bani bashi um kula kuma ta ka ta a ce a ta ahilin kiyama misali ya ba labarin cewa gobe kiyama za a tursal amanta wal rahim fi jambatai sharat ce gobe kiyama za a kawo zumunta da amana a gehi biyu na huce sarari duk maciyin amana mai gizimanta bai huce sarari lahiya ɗan uwanka ne ko an ɓata rai a gyara a yi ƙoƙarin gyara tsakanin yan uwa a ba da haƙuri a zo a yi sulhu a yi zaman zumunci kakku yarda wani ya soko da wata magana daban ya ɓata zumunci a yanke zumunci haɗari ne kowa zai tare cikin laifi cikin zaɓen Allah kuma Allah ce bai barin laifin a duniya ya kuma sakamakon shi haka kuma in musa zumunta kuka taimaka Allah zai taimake ku tun daga duniya Allah taimake mu da kula zumunta mu Allah ce ulaika wa'annan masu banna saman ƙasa da yanke zumunta yace la'anhumullah Allah ya tsine musu albarka fa asammahum wa ama absarahum ya kurmutar da su ko ya baibantar da su ya makaftar da su ba sa ji ba sa gani mana gobe kiyama kasta cikin halin haka ci gaba
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم na'am الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم na'am
afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha nan kira ne Allah subhanahu wata'ala ke yi na idan ana karanta qur'ani iya buƙatar lura kula da fahimtar abin da ake faɗa Allah ya baka tunani ya baka zu- ya baka ya baka ji da gani da zuciya mai tunani da aka ce kaza meye a cikin wannan aya me take karantarwa me take hanawa ya so nan ba da hankali a shuraren Qur'ani ko karanta Qur'ani na shirin jan hankalin Allah da Allah ke mana shin ba sa tsayawa su tadabbur su lura da alqur'ani ko ku zuciya ce Allah ne tabbas da mai imani zai tsaya tunani kuma ya karu samu karuwa ta buduwa akan mulbar Allah akan abin da ke sabkarwa na akwai kira na maganar lura da karatun alkurani kai ne mai karantawa wani ke karantawa ka ba da hankalinka mai Allah ke ni da wannan magana amma innal ladina taddu ala adabarihim min ba'da ma tabayyana huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amala lahum wa'inda duk wannan kira da aka yi akwai wanda sun kiya mali mai aje sun ja da baya sun ba da baya sun ki amsa kiran da kai ke wanda suka ba da baya bayan hujja ta bayyana ƙarar a kansu domin an ce akwai mun ga mutum farkon lamari mutumin da ya ji gaskiya ya gano gas- ya san gaskiya ce amma sai yake to Allah sai ya riya zuciyar ana yi kaman ba da shi ba ake duk abin da karin misali ba da shi ba ake kuram ya ce to wa'innan mutane wa'inda suka ba da baya bayan hujja karata bayyana gare su a shaitanu sauwara nan shaitani ne ya kawata musu wannan aiki nasu da suke yi wa amala ya musu shifta bai shifta musu dikite ta sa ka zaka mahi yawa duk masu adawa da addinin Allah ta sa ka maganganu na suka na aibantawa kai abu kaza kaza ne wannan abin kaza kaza ke yi suna hada maganganu na suka addini to wannan shedan ne yake musu wannan shifta ta jiya musu wannan kalmomin a bakin su na suka addini ko na wajen madogara na sa basu imani ba dan kaza kaza ne dan kaza kaza ne shedan ne yake jiya musu wannan kalmomin kuma ya kawata suna gawa suna ga akai daidai suke wannan shine ba gaskiya ba su ne ba kan gaskiya masu imani su suke kan daidai da kalmomi na banza da ra'ayi na banza suna sukan addini da shi ta zalika bi annahum qalu lil ladina karyu ma nazala Allah sanutiyakum fi- fi- fi fi badal amr yace wa'annan mutanen nan munafikai kenan suna hodi ga wa'anda suke kahure gangariya suna mushi munafiki bai bayyana hili kamar a cikin ku yake tare yake da ku amma dama muta- mutane uku ne annabi ya rada su a garin a garin Madina ga imani gangariya ga kahore gangariya ga ƴan muzabzibin bisnan bisutan to su wayannan munafikan su suke magana ga wayancan kahore gangariya masu yakan muzana sahabbai za mu muku da'a ku bar shi eh tare muke amma in wani abu ya zo muna tare da ku muna nan muna nan cikin dalilin kullum karewa karewa kama kaza kaza ne amma in wani abu ya zo za mu kama muku a yi da mu a gini ya ka shiga masu shiga kahuran amma a gini ta zika da masu imani a yi sallah a yi komai da su amma baki biga da su suna ciki su kawo fitina su kawo hayaniya su kawo shuba a cikin masu imani amma komai da su ake to wannan allah nake tonon asirin irin halin wa'annan ga daga cikin halinsu suna tare da ku amma suna alkawari ga wa'inda wasu yi adawa da abin da Allah saukar za mu muku a cikin wasu al'amurra da mu za a yi shi Allah ka ce wallahu ya alamu israrahum san da cewa Allah ya san abin da suke a boyewa Allah ya sani ba kenan kasa ka sai da Allah Allah ya sani wani abin da suke ne a boye suna ta da kahuri a boye amma a zahiri ta suke da masu imani wannan munafukai kenan ya Allah ce gaba فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم
Allah ce fa kaifa idza tawaffatum malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum nan su wa'inna Allah ya ga mu halin da za su shiga a halin dokar rai ce wani hali za su shiga a lokacin da mala'iku ke dokar ransu yadribuna wujuhahum wa adbarahum an ce mala'iku za su musu wata nau'in azaba kayan su bar duniya sai sun sha kashi tun daga duniya za a bige su malaku za su bige su gaba da baya ya ce da huskarsu da bayansu kenan sai sun da zakar duniya cikin tashin hankali cikin azaba tun daga duniya za su azaba za su samu samun ɗaukar azaba tun barin duniya za su sha kashin mala'iku gaba da baya kafin ɗaukararsu wannan nau'in azaba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am muna cikin bayanin munahukai a lokacin mutuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ke bayanin cewa mala'iku na bugonsu gaba da baya dalilin Allah ce zalik wannan abin nau'in wannan azaba da aka musu na musu azaba tun hutar rai ba su kashi ana bugu gaba da baya bi annahum ittaba'u ma asfata Allah wa karihu ridwana dan su sun bi abin da yake husata Allah ke sun bi abin da Allah bai so na kahurci kuma ma'ana maka ce kuma sun ki ba sa neman yarda ta Allah dalilin haka fa habata amalum Allah ya bata ayyukansu mu ban in wa cewa aiki na kware ake batawa cewa mara imani ko da ya yi aikin da ake ba da lada aiki na kwarai to Allah ya bata don babu imani sharaɗin samun ladan aiki imani to ko da sun yi aiki na kwarai ne hatta sun yi sallah don munaukai sun yi sallah sun yi azumi azumi suke yi haskaka komai suke na jama'a amma dalilin wannan aƙida tasu zai ƙudurta a rai Allah ya bata duk abin da suka yi Allah bai bata ladan duk wannan aikin da suka yi magana kenan Allah ce gaba أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف يخلفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم
to nan hanzu muna magana ta muna hukai Allah ke cewa am hasibal ladina fi qulubihim marad allan yukhrij Allah adghanahum shin wayanda wasu wayannan munafikai shiga su ne masu cuta da kuma ba malati irin mugun malati irin zuciya mana wanda shi imani sai Allah ke cewa wayanda suke da malati a cikin zuci suna tsammani allan yukhrij Allah adghanahum Allah ba zai huddo ba wannan abin da suka ɓoye na kahurci a zuciya suna cikin masu imani amma zuciyar kahurci ne suna cikin jama'a komai da su ake yi suna gace shi kenan haka Allah zai bar su su yi ɓarnarsu su yi yaudararsu suna cikin masu imani ba a musu tona asiri haka suke tsammani ba haka ba kenan Allah ba zai bar su ba haka Allah ce walau na sha'u la'araina kawai inda mun so sai mu gwada masu gaba ɗaya ga sunan wanda wanda wanda duka fal'arfatun bisimahun amma za ka gano su da alama za ka gano munawiki da wasu alamu da Allah ya mishi da ce wala ta'arifan nan fil hannun ƙaun na yin walalle munawikai akwai da yawa wanda annan bisan su ba amma akwai wanda Allah ya san da shi su ya san su har ya gama irin su Huzaifa ya san su har gama wasu habai wani munawiki ne wani munawiki ne misali abin da ya kana hanyar tabo na sallallahu alaihi wasallama ana cikin tahiya wasu daga cikin muna wasu wajen mutum goma sha wani abu ce sun zo suna ga mutum iya barci cikin dare su su kashe shi shi kenan ba san kuwa kashe ba su mai tanta a cikin da suka yi to mutum sana ma iya tashi ida shi biyu kuma tun malaka jibi ya bashi labari suna zauwa mazala yana zaune sun sa an sa kagul arihi sai adab ce gaya wa zai fani ce kaga wannan da wani da wani da wani da wani da wani ya gaya da su suwaye an gaya musu suwaye sun zo su kashe ne kuma sun koyi da annabi zai musu na ce wani ya wani annabi ya dace amma shi ya san su ya san shi yasa uzaifa annabi ya game da yawa daga cikin munafukai wani uzaifa munafiki ne amma bai gaya kowa ba shi ya sani har ta kai uzaifa shi wajen wannan abin ya kware wajen sanin munafukai shi yasa shi Umar bin Khattab Umar bin Khattab Sayyidina Umar an aka yi mutuwa sai ce aje dai ba a wurin akwai Huzaifa wurin jana'iza na'am aka yi mutuwa sai ce Huzaifa ya je an ce Huzaifa Umar ya zama shi in ya je sai je a sallar ya san kai ba ba nauki bane ba shi Huzaifa zama nauki annabi shi ya san Huzaifa ya da wannan kowa ga na kwabu da Allah ba shi Huzaifa annabi ya mai wani abu kullun na magana bai bazau bai bazau shi bai ga kowa da shi ko Allah ya zakar shi kun ya san su amma bai ga kowa to annabi annabi wani abu shi na boye shi igawa bai so a ga kowa amma shi ya san su kira annabi ya san musu shine Umar bin Khattab yake a Uzaifa to Uzaifa Allah ya mu annabi sana Allah ya ba yau matsa ma Uzaifa annabi sana Allah ya ba ya matsa mishi da yace to wallahi da kai ban da ƙara amintar da wannan ba kai ba baka cikin su amma dan kai wani so shi bace na ciki a gane kuma zo yace da kai wannan ban da ƙara ga kowa kuma ƙare eh kenan shi ya san su to kenan annabi sallama kenan ya san yace zaka gano wasu fi lahnul qawl ga maganar su za ka gano su wasu kuma an ga su karara wani munafiki ne ko karara annabi amma in ku san tsarin ta yi musulunci kullum ana son zaman aminci zaman kare mutuncin kowa da hana zargi amfani ta cikin al'umma kaga a yau za ga mutum kurin zai ka ce wani munafiki ne baka tabbas zato ne kana gana baka tabbas kanshi kuma cewa ɗan wa da yawa abin da kika fitar cikin al'umma ya a wani irin zargin ya ce an kore shi ma gaba ɗaya a ture mamala shi annabi bai ture kowa ba annabi bai taɓa wannan ka kaɗa yi da ku ko da su ake in har ka gane wani abu to yarda ce aminci ne ka ba mutum wannan maka zo ka ce wani munafiki ne ka adala shi ba naka bane ba ta samu da yawa ɗan wa munafikan ne amma suka gyara munafucin zuwa munafukai ne to ko gaggariya munafukai ne da gaske amma jin wa'azi a hankulin su garo suka zo ka zo ka ce mutum jiga gani a gaba ka ci ina da lawan na'am kenan a takaice dai musulunci iya aiki da zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah Allah ya sanar da shi su amma haka ya zama na yayin mu'amala da su dan menene annabi ya wadi akwai lokacin da daya sharar da kowa ma sai shi ibn salul ibn salul sananne ne kan munawuci kuma da abin da ya ma addini karara an san ko munawuci gangariya dan shi ya ce ya rasulullahi naji labarin kana magana kan babana kamar dama in ce kashe ban kama kan shi zan kama kan baban da kai baban shi zai kawo annabi ya ce a za mu kyauta min baki matuƙa muna tare da shi yanzu a ji da giya ana ce muhammad ya kashe har ya kashe sabon nashi ma ya kashewa akwai yan giyi daga can za su ce kun ga nashi ma kashewa yake annabi haka ya zama da su da halinsu in ce muku cewa mutum zai yi munafiki ne gyara yi imani ko na kwarai da yawa an samu mun karanta kisa ta julas ko munafiki ne nan gariya kalmar da yawan dinga ɗan shi an zo ana neman agaji a tarikin tabuka ɗan ya ce ɗan matashi a cikin agolar shi ya ce baba iya ga mata suna kai gudunmuwa kowa iya kaiwa ya ga uban kuma hali ne gida su bai kai ba ya ce baba abin nan shuru kai ba kai koyi ba ya ce habawa ne in muhammadu gaskiya ne jaki ma yi maliri muhammadu kyau gaskiya ne jaki ma yi maliri kaga kuma komi shi ya kyara masallaci ma shi kowa ran addini yaran shi mai komi amma a shi munafiki ne ce idan manzo Allah bude gaskiya ne jiki mai malaka ne yaro ce a a a baba yace kai wata kalma yau wanda wannan kalma idan na boye ta na cutar da Allah da manzon shi to wallahi zan zan zan mutu ne masu yi zan ga annabi abin da ke ciki yaro zo nan ya zaba ya rasulullahi ga abin da Julas ya yi Julas aka Julas aka je aka zo da Julas cikin majalisi sabai amma a ciki akwai munafukai yan wani shi julas aka ce julas kai ne kace kaza kaza kaza kaza yace ni yake yake ni haba ya fata kun jiwa wani yaron kaza ake yaron banza ya mai isani yau ya mai kaza kaza ake bata yaro ni zai kaza yaro kiriki yaro kun koma Allah Allah bani mota amma Allah bani mota shi can an jima kurin ya ga annabi ya hawar shiga halin wahayi julas haka karwa julas haka karwa ya san ta bude can sai Allah sauko da ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru bi salamin yace Allah ce suna rantsuwa da Allah ba su wadi ba Allah ce alhali sun wadi kalma ta kafurci sun kafirta ba musulunta shine julas ce wallahi ya da haka ne shi manzo Allah julas anan ya ƙara imani ce Muhammadu Rasulullah daga nan wannan yaro kashe da kullum sai dogara ga Allah a gari ba a zahiri wannan yaron ya gama yawo tun da mijin ƙoshi ne shi ci kula da shi sun bata shi ke na gama yawo kaga da yaji tsoron Allah Allah ba shi mota shi mai gidan ya samu mota daga nan shi yaron shi uban ya gyara imanin shi ya zama musulmi na kwarai shi yaron ya ƙara girma yaron da wani ce yaron shi ɗan tattashi daga halin nan hucci ka shi yaro ya dogara ga Allah Allah bashi mota shi uba ya samu mota shi samu mota haka nan ka daga daga daga daga zulat ya zama musulmi kware mai imanin kware haka nan mutum kurin ka yi mu'amala da mutane da zahirin su kurin ka bar mu Allah baɗin kurin kai ma kai ta kanka a imani ba bade ba babu katuwa kai ma kai ta kanka kenan Allah ya ce wala ya ce wala nabluwannakum nakum ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم
nan dai bayan waccan aya la'arena kahum fal'arfatahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahan qawl kenan zamu gwada masu zaka gano su da alamun su zaka gano su ta hanyar magana ta tuntuban harshe ake cewa wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya san aikin kowa mutum ake wa munafuci kai gare shi amma Allah ya san kowa abin da yake aikatawa da me da gaske da me ya munafuci Allah ya san kowa amma la tawalla nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum Allah ya ce za mu jarrabe ku nan Allah subhanahu wa ta'ala yakan shar'anta jihadi Allah ce za mu jarrabe ku don a gano an ce ilimin zuhur Allah ya bayyana a gane masu jihadi na kwarai a gane masu haƙuri ɗan wannan menene Allah zai ci a yi kaza wani zai yi da gaske wani zai kiya da sunan ma bai iyawa to nan ana mu yi ƙarin magana kan jihadi fi sabilillah da Allah yake ci a yi jihadi Allah ba da bai koyi mutum ba mai gaji Allah ta inda so lausha da ta karbi nu Allah da kai shi ma ya ci kawar gaba daya amma Allah yana shar'anta wannan al'amari a yi kaza a yi jihadin don a bambance na gaskiya da ƙarya don a hili don a lokacin jihari wani yake bayyana a hili ko shi bai iya ba kun bai ba don an mafi yawa munahuki iya shiga munahuki ne don kare kanshi don kare rayuwa to idan ya ga mutuwa karara wala bayyana ki a hili zai bayyana bayyana ki a hili karara ya ga mutuwa dan mutu dan mutu ki gudu to ya ganta kwaye gajar ba a hili karara Allah take muna za mu jarrabe ku kuma cewa har a gano Allah san komai dama a gano masu jihadi na kwarai kuma a gano masu haƙuri akan jihadi fi sabilillah nace muna ba ce zamu zamu ce zamu bayyanar da ayyukan ku Allah ta hanyar aikin kowa Allah zai zai wa hukunci a takaice kwarai eh ci gaba innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa شاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم
ɗan wanzu dai bayan mun ji Allah subhanahu wata'ala ya yi maganar yakan jarraba yakan shar'anta don ya gane a gane na gaskiya a gane na ƙarya kuma ta hayuka ta hanyar ayyuka ne Allah yake ma'ana yake jarraba bayi a gano mai bi a gano mara bi innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqur rasul min ba'da ma tabayyana lahum huda la yadurru Allah shay'a Allah yace wa'inda suka kafirce mu Allah kafire gangariya wa saddu an sabilillah su sun kafirce kuma suka hana wasu su bi addinin Allah na da mafi yawa jagororin kawurci haka ne su ba su yi ba kuma su hana mabiya kan su bi to duk wanda suka yi wannan halin suka kafirce ma Allah suka hana wasu bin hanyar Allah su kuma sun saba ma manzon da musu kibin shi shi ma shaqur rasul sun ki bin manzon sun saba manzon da Allah ya aiko bayan kuma hujja karata bayyana cewa manzo ne daga wajen Allah to sanin cewa lan yadurullah sha'a wannan adawarsu ko kawurcinsu bai iya cutar da addinin Allah da kun kenan adawarsu da a hana ka abi ka abi shi ka ayi bai cutar da addinin Allah sai bayyana tabbas nan kenan kan mata suna suna mana suna wahalar banza ne su sun kiya sun hana abi sun cikin cikin manzon Allah to wannan adawa ta ku ba ta kawo cikas ko daya da shi wana bai cutar da Allah mana ba kwa cutar da addinin Allah da komi addinin Allah sai ya bayyana wa sayuhbita a'malahum su ne aikin su lalace amma addinin Allah tabbata ya tabbata nan cewa kasu wahala kai mai imani kai imani in dai addinin Allah kai kira duk an gogor mai an kai a kawo wala gaskiya ta bayyana mai faɗa da gaskiya mutu nasara wallahi kaka da mu godiya wannan alƙawarin Allah ne to lokaci ya gona الله كم قبل إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته